الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامجداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدني لنا بهذا المهدر والكاتبي من الرجل تقري لنا بالظفر
أفلم يسيروا في الأرض فينذروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها أفلم يسيروا بسائي تسيا بين في الأرض تجين كذا فينظروا سدوبا كيف كان عاقبة الذي عاقبة الذين من قبلهم يا يا قرشن wanda ya bagabace su ya kasance abin da aka yi kuwa dammar Allah alaihim Allah ya halaka su ai halaka ya halaka an fusan kawunan su wa auladahum da 'ya'yansu wa muwalahum da dukiyoyinsu amsaluha irin abin da ya ma waɗannan to misalan irin wannan wali likafirin haka yake tabbata ga kafirai ai amsalu akibati man qablihim wato karshen misalan karshen wanda ya gabace su kenan zalika zalika bi an zalika bi anna allaha maula allazina amanu wa anna al-kafirina la mawla lahum zalika wannan kenan ai nasarar mumini taimakon muminai wa qaharul kafirin da dinjayin kafirai bi anna Allah saboda ubangiji maula ai waliyu shine majibinci wa nasiru mai taimakon alladina amanu wanda suka yi imani walaka wa annal kafirin su ko kafirai la maula lahum ba su da wani mai majibincin lamarin su inna Allah yudkhilu alladhina amanu وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم إن الله وبنجي لي يدخل أنا شكد الذين آمنوا أن سكى إيماني لألاني وعمل الصالحات سكى أيك ما سجوا to yana shigar da su jannatin aljannatai da jirimin ta ta al'anhar wanda koramu hudu ke gudana karkashin ta wallazi da kabaru su kan wanda suka kafirce ya tamatta'una sun bashe a jin daɗi fi duniya a nan duniya wa ya kuluna suna ci kama ta kulla na yadda dabbobi kamar yadda dabbobi ke ci iyakarsu abinci sai kuma a cikin nan sai fallojinsu iyakarsu kenan ba su da wata damuwa da ta wuce wannan ai laysa lahum himmatun ba su da wata himma illa butunahum sai cikan nan su wa furujahum da farjojan su wala yaktafituna ba sa waigawa su ga me za su kai ila al-akhirati zuwa lahira wan naru masu wannan hali wuta maqwal lahum ita ce makoma gare su ai manzilun ita ce masauki wa maqamun wurin zama wa masirun makoma Allah ya yi
wa ka'ayyin min qaryatin hiya shaddu quwwatan من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم وكاين من قرية ديوة وتاء القرية don ka ji alƙarya nan ori da annabi ahluha mutanen alƙarya ne da hada cewa alƙarya to hiya shaddu quwwatan ita ce mafi tsanani wajen ƙarfi min ƙaryatika ka alƙarya kama kata ita ce maka ai ahliha mutanen makan allati akhrajatka waɗannan da suka fitar da kai a halaknahu to mun halaka su fala nasira lahum ba wani mai taimako gare su min ihlakina daga halakawan mu أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله فرآه حسنا واتبعوا أهواءهم أفمن كان يزوان دي كفن شيء على بينة بسا حجة من ربه لك أبنجد سا وهم المؤمنون سون مؤمنين sa zama kamar zuyina wanda aka aka aka kawata ma aka zuyina lahu aka kawata masa su'u amalihi mugun aikin sa fara'u sai ganshi mai kyau wa hum kufaru makata sune kafiran makka wa tabu sun bi bi ko ko sun bi ahwa ahum soye soyen ransu bi ibadatul awsani cikin bautar gumaka ai lamu ma salata bainahuma ba ma kama tsakaninsu مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من أصل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار مثل مثل الجنة صفة الجنة التي وعد المتقون ودعك وما أظن على القول أنا سوى الجنة الجنة الجنة المشتركة واتو ميهتوا بين داخلها تارد ما تشغلتا تو فيها أنهار akwai koramu a cikin ta duk ga ce tajrimin ta ta al'anhar to su ne wa Allah zai bayani waɗannan irin koramu ne to biya anharu akwai koramu a cikin ta min ma'in na ruwa gaira asinin wanda yake tatacce ba mai jikita ba ai bi khilafi ma'in duniya sabanin ruwan duniya fa ya tagayyar ba ga ya jirkita da adadin da wani abu da ya fada masa wa anharun sai kuma waɗansu ƙoramu min labanin na nono lam ya tagayyar bamu wanda ɗanɗanansa bai jirkita ba ko ba zai jirkita ba duka lati labanin duniya saɓanin nonon duniya za ka ji shi da tsami in ma baka ji da tsami ba za ka ji yana ƙarni na kuruji don fitowar saminar buru'i daga hantsotsi wani harin da kuma waɗansu ƙoramu min hamrin na giya lazzatin don jin daɗi lisharibi na ga wanda suke buƙatar sha wato da duniya ka so giya an ce ka bari ka bari to ga ta nan a gida lafiya lau ka sha ta annabi ya sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sha giya duniya to ba zai sha ta a cikin aljanna ba to kuma mutum ya sha giya ya kuskure har ya mutu cikin ta to ba magana dan mutum ya sha giya sai ta kwana arba'in a cikin sa ba a karɓar ibadinsa Allah ya kiyaye da khilafi labana da khilafi khamr dunya wato la sabanin giyar duniya fa yana ai ta giyar duniya karihatu mara dadi ce inda shiryo da sha iya ai dadi gare ta to ko me take suna wannan wannan zaki balle bambani madina a yi ta kaga in dai daɗi yaki dan daɗi yaki sun ta ai ba daɗi to ta yi giya ta ji rashin daɗi wa an harun da kuma waɗansu koramu min asalin na zuma ruwan zuma ne musaffan tatacce duka lafi asalin duniya shi ma saɓanin zuman duniya bayan na wuce zuman duniya da kurudi saboda fitowar samin buɗonin nali cikin cikin nan kudajen zuma kaga yukhalidu shamu kaki yana haɗuwa yana cuɗanya da shi wa gairuhu da waninsa to waɗannan in ka ji an ce tajrimin ta ji mal anharu to su ne waɗannan walahum fiha yan aljanna suna da min kulli samarati dukkan nau'o'i na 'ya'yan itace a cikin aljanna wa magfiratun da gafara na rabbin daga ubangijinsu wa huwa shi ubangiji radin yadda da yake amin ga yan aljanna ma ihsani duk da kyautata wa sa ilaihim zuwa gare su bi ma zikir da abin da aka ambata bi khilafi sayyidil abidi sabanin shugaban bayi fi duniya a nan duniya bayan shi shugaban bayi ko ubangidan waɗansu barori kada ya kunu ma ihsani zai kasance duk da kyautata wa shi ga ilaihim zuwa gare su amma ta kada za ga mai fushi yake alaihim gare su ko ba su yi ba za a ga yana ya yi yana cicika yana magana ɗaiɗai da su wai dai a dole gane cewa shi ne mai gida su ne kasa to shi allah ga shi mai gidan yake mu bayan mu ne amma kuma yana kyautata mana kuma bai fushi da mu to ya zama wanda ke bawan allah wanda yake bawan ubangijin da yake mai wannan hali ya zan kamar huwa wanda yake tsalidin mai dawwama ne fil nari cikin wuta to kabar mutadain wato labarin wani mutadain mukaddaran abun kaddata ai aman huwa fi hadha na'imi yanzu wanda yake cikin waccan ni'ima da muka ambata ya zama ɗaya da wanda yake wannan shine wanda yake mai dawama a cikin wuta ba za su zama ɗaya ba wasu ku wasu kuma an haniman faƙaƙa am'a'ahum dan wata wasu ku an shayar da su ma an wani ruwa hamiman mai matukar zafi wanda yake da sun gabato da shi wajen huskar su za su za su kurba kiririn nan da ya bugi huskar su za fata huskar za ta nunnuge ta fado sama da jin zayi kuma sai sun sha shi Allah ya mana tsaye faka ba a sai yayyanke a am'ahon kayan cikin su ai masari na masari na wato hanjayensu فخرجت سيت فتو من أدبار دبرو رنسو وهو جمع مئة بالكسر مئة والد فوق مئة نعم أي لقولهم سودا نعم والده ومنهم لقولهم مئيان نعم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم ومن ما كل كافر من يستمع إليك زي ذوي سوراريك في خطبة الجمعة أو خطبة الجمعة وهم المنافقون سنة منافقين حتى إذا خرجوا هسه إن سنفتا من عندك دقا وجنك قالوا سيفتي للذين أوتوا العلم كون داك بيوم علمي أي لعلماء صحابة سيسي وما لمن سافي منهم جنا دقا وند سكي تنبا ابن مسعود عبد الله دم مسعود وابن عباس عبد الله دم عباس تزال سنبس استهزاء دن إرجلي وسخرية لإرجلي mata kala an wasu mai wajen mutumin mai yace dazu wai a hudu ba suke talla dazu shi mai aka faɗi a masallacin juma la narju ilai wala wai ba mai da hankali zuwa gare shi ba lokacin to ulaika waɗannan masu yin wannan aiki allazina taba Allah sune waɗanda Allah ya yi muke ala qulubi musa zuciyoyinsu ma'ana ya kulla zuciyoyinsu bil kufri da kafirci shirya ba za ta shiga ba wattaba'u sun bi ahwa'ahum soyayyen zuciyarsu sai ne faki cikin munafunci والذين اهتدوا زادهم هدى وآتيهم تقواهم والذين اهتدوا wanda kausu suka shirya wa humul mu'minuna sunu mu'minai zadahum Allah sukan Allah ya kala musu hudan shiriya ga abin da suka ji a wajen hudubar juma'a wa atahum ya kuma ba su takawahum tsoransu alhamahum ya tusa musu ma ya tafuna abin da za su tsoron anna da wuta bihi da shi fa hal yanzuruna illa sa'ata an tatiyahum baghtatan faqad ja'a shuratuha ba da yanzuruna ba abin da suke saurare ai ma yan tazuruna ba abin da suke saurare ko far makata kafaran kafiran makka illa sa'ata in ba kiyama ba suna jira to an tace mu tabo masu ai laisa al'amru lamarin bai zama nuna illa an tace wuce kiyama ta zo musu bagatatan a kutse ba karja a siraba sai ga alamomin ta sun zo ai min yana daga alamomin tashin kiyama bi isatun nabi ai ko annabi sallallahu alaihi wasallam ba ubangiji ya faɗa a qur'ani ba iktarabatis sa'atu wan shakal kamar da sauransu to waye sa aka tsage watan annabi ko kaga yazo shi ya nuna alama ke dama annabin karshen zamani aka ce wan shiqaqul qamari sannan kuma da tsagawan wata wa duhanu da hayaki wannan mun yi bayani cikin da aka yi fa anna lahum shine
fa anna lahum idza idza ja'atuhum dhikrahum wa alamannahu la ilaha illa allah واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا
zikirahum ai tadhkuruhum wa azantuwasu fa anna lahum ina amfanin su zai zo masu idza ja'atuhum sa'atun qiyama ta zo masu ai la yanfa'u wa zantuwarsu ba zai amfane su ba fa alam ka sai da lamarin yake ana ba alam ka sani ana wai da lamarin yake la ilaha ba wani umam a ubangijin bauta ma da gaskiya illa Allah sai Allah ai don ka dawwama ya Muhammadun sallallahu alaihi wa sallama ala ilmika bisa sanin kada zalika da haka annabi wanda yake shine mai amfani til kiyamata kiyama wasta ga sirka ne duk gafara lisan duka saboda zunubinka ila lahu an ce ni bi gafara saboda zunubinsa da ila lahu zalika an faɗa masa wannan kalma ne cewa ya nemi gafara ga ubangiji sa ma ismati duk da tsaruwarsa ga aikata aikata zunubi litasta litastanna bihi ummatu dan al'ummarsa su sunnantu da shi in suka ji annabi yana istighfari shi da bai zunubi bai da zunubi mai zunubi kuma sai yaya balantana kenan وقد فعله يا قوي استغفار قال صلى الله عليه وسلم النبي ياتي inni la astaghfirullah ni ina neman gafarar ubangiji ma'ana ina istighfari fi kulli yawmin a kowace rana ne ata marratan wato sau ɗari to annabi ya yi istighfari sau ɗari ba ya da zunubi kai da kake da zunubi nawa ya kamata ka yi ka gani to shi yasa Allah ya mana arziki muka yi bayan Allah ya ba su waɗansu azkar zikirori da za mu rika yi wanda mun fa annabi fa bai da bai da laifin komai ba zanibi a gare shi amma yana istibari mu da mu istibari zanibi abincin mu ne ai mu ya kamata mu shigalci da rayuwar mu da istibari baki daya walmuminina kuma ka nemi gafara ga muminai maza walmuminati da muminai mata fihi a cikin wannan akwai ikiramin girmamawa lahum ga muminai da amru nabiyyin saboda umurta annabin su bil istighfar da neman gafara lahum gare su wallahu ubangiji ya alamu mutaqallabakum ya san majuyanku ai mutasarrafakum ya zaunin ka ya san kai komanku la ashgalikum saboda shagulgulan ku bin nahari a wuni wa maswakum ya kuma san kun gama kai komo inda za ku je ku zai wato makomako inda za ku je ku laɗe ai ma wa ku makomako ila ma ba ji ikon zuwa wurin kuraren kwanciyar ku min laili da dare yanzu in kai ka kan hanya za ga wannan yayi kudu wannan yayi arewa wannan yayi gabas wannan yayi yamma in an tambaye kai na wani zai je me za ka ba da amsa ba ka sani ba sai wanda ka san lalle zai je din za ka bada amsa amma shi ubangiji ya san wanda ya hito gaba zai yi yamma ya san inda za ya ya san wanda ya hito yamma ya gaba ya san inda za ya ya san wanda ya fito daga kudu ya arewa ya san inda za ya ya san wanda ya fito daga arewa ya koye ya kudu ya san inda za to mu gama kai koman mu a wuni to ubangiji ya san gidan kowa ya san kuma shi kowa ya san ma'awakun makomako ai ila mabadi'ikum zuwa wuraren kwanciyarku bil laili da dare ai huwa ubangiji alimin masani ne bi jami'i ahwalikum da ku sanin dukkan halayenku la yakhfa alayhi shay'un minha wani abu ba zai koyi ba daga halayenku dan haka fahabaru ku ji tsoron sa ubangijin da ya san inda ka je ka lade yana ganin ka ina za ka je ka tsere mashi to sai ka ci gaba da tsoron ubangiji to wani hidabu wannan zance lil mu'minina na mu'minai ne wa gairihim da wanda sun samu hanyar zuwa imani
wa yaqulu alladhina amanu lawla nuzila sura fa idza unzilat suratun muhkamatun wa zikra fiha al-qitalu ra'aita alladhina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nazara
وإذا أنزلت سورة إذا أن سوكت دوت سورة محكمة أبن كوتتا أي لم يصح وتثبتتا باشات شيء ولا من هذا غريتا وذكر هر أكا أنبت القتال ياكي فيها أتيتا أي طلبه نيما أي ياكي رأيت الذين في قلوبهم مرض وأن لزوجي تتشكد منافنتي سيكا a yanzu nuna suna kallo ilaika zuwa gare ka nazara da magashi alai min almauti irin kallon wanda su mata ta haye wato alamun mutuwa suka haye shi haufan dan tsoro min huna yakin wa karahiyatan da kila hu ga yakin ai fa mutum ya kafu na suna jin tsoro min alkitali na yaƙi wa ya karahuna kuma suna ƙinsa fa aula lahum abin da ya fi cancanta a gare su ba'atun biyayya wa ƙaunin da zance ma'arufin sananne ai hasanin mai kyau laka gare ka to shine mafi kyau mafi cancanta a gare su
فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فإذا عزم الأمر إذا لمري يكرفه أي فرضا أكا وجبت القتال ياكي to falau sadaqullah da za su gaskata ubangiji fil imani cikin yin imani wa ta'ati da biyayya la kana khairan lahum da haka shi yafi gare su wajen lati law jawabu ila na'am فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرهامكم ba halasitu ai kuna kusa to wannan babi a cikin wannan ibara akwai iltifatun waigawa ana da gaiba ta gabanin gaiba ila da kitabi zuwa gazance ai la'allakum in ce ko in tawallaitum in kun juya a arabatun kuka bada kuka bijira hanin imani gabanin imani kuna ganin wato an tufsidu kuka je kuka kama bannatul arzikin kasa wato qat'u kuma kuka kama yayyanki arhamakum zumuncocinku ai ta udu kun ga shikenan zai ku koma ila amrin jahiliyyati zuwa lamarin jahiliya min albagai na zalunci wal qitali da kashe-kashe أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ulaika waɗannan almufsiduna masu bannan da muka faɗe irin bannan su allazina la'anahumullahu sune waɗanda Allah ya la'ana ya nisantar da su daga rahamarsa fa asammahum ya kurumtar da su an isma'il haƙi ga jin gaskiya wa ma ya makantar da absarahum gannan su an dariƙe luda gabanin ganin hanyar shirya أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها abala ya tadabbaruna alqur'ani sun ba sa lura ba za su lura da qur'ani ba da ya arifuna alhaka sai su san gaskiya an balbare ala qulubin kamar qur'ani yana cin karo ne da zuciyoyin da yake lahum aqfalu suna kukkulle da kwadunan su bala ya famu na wato ba su fahimta su ma'ana qur'ani in ya zo ga zuciyoyin su bai shiga kamar zuciyoyin da aka kukkulle ne da kwado
إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم لغة الشيطان سول لهم وأملي لهم innal ladina tadau kaga innal ladina tadau kaga wadanda suka yi rudda suka yi ridda bin nifaqi saboda munafici suka koma ala adbarin bisa bayakin su min ba da ma ta bayyana da hubul huda bayan shirya ya bayyana a gare su ash-shaytanu to shaytan ne dai sawwala ya kawata ya kawata masu wannan mugun aiki suka yi ridda wa amlalan kuma ya sanya musu san gurin dawwama a dade ba za a mutu ba
ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الظهر والله يعلم أسرارهم walmumli mai sanya gorin dadewa a shaidanu shine shaidan bi iradati amma da nufin ubangiji ta'ala madaukaki fa huwa almudillu lahum dan shine mai batawa gare su zalika idlalun batawar su da annan ko ko batewar su da annan saboda su kalu sun ce lil ladina karhu ga waɗanda suka ki ma nazzalallahu abinda Allah ya saukar ay lil mushrikin ga mushrikai suka ce sanade yakum za mu bi ku bi ba da al'amr cikin sasin lamarra أي المعاونة واتوتين تهمكو على عداوة النبي بساقية على النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت الناس دجن كرسد وسنية سنة سنية nauyin jiki ga mutane an jihadi ga barin zuwa yaƙi ma tare da annabi kalu sun faɗi zalika haka sirran a ɓoye ba a zahara wallahu sai uku ubangiji da alama ɗaukaki sai ya bayyana da shi wallahu dan ubangiji ya alama asrarun ya san asiransu in amsa fata hakina ko ko ya alamu israran ya san boye wasu in an sa wasu bi kasa kenan
فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم fa kaifa halum ya halin su zai kasance idza tawaffatuhum almalaikatu idan mala'iku sun zo an san ransu ya zurbuna alhali suna bugun wujuwawun huskokinsu wa dubaran da bayyacinsu bi makana da gudumomi min hadidin na bakin ƙarhe ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فآبد أعمالهم zalika ay atawassi wato karɓar rai alal halata akan wannan hali almadhkurata abin ambato bi annahu ya faru saboda su ittaba'u sun bi ma ashaqa Allah abinda ya fusa ta Allah wa karihu kuma suka ki yadda da wa kuma wa karihu suka ki ridwanahu yadda ubangiji ai al'amala aiki wa suka ki yin aiki bima yurdihi da abinda zai yadda da ubangiji ba a baɗa amalan sai Allah ya ɓata ayyukansu Allah ya tsare
أما حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أولادهم amma su ballazi na fi kulube marmar yanzu waɗanda munafunci ce cikin zuciyarsu suna zato suna zato ne Allah ya furija Allah Allah ba zai fitar da abganan nau'o'in inda suke wa annabi ba ayyu zahiru zai ce bayyana da a haƙarin kiyayyar da suke yi ala nabi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wal mu'mini da mu'minai ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول walau na sha'u da mun so la raina kawun da mun nuna masu ai arrafna kawun mu sanar da su mu sanar da kai su amma duk da haka bai a hankali fala ta'arifa nan za ka san su bi kimahum da alamar su mun wada ma ita wala ta'arifa nan kuma za ka gane su fi lahanil qawli a cikin ma'anar zancen su idza ta kallabu idan sai magana indaka wajenka da an yu'arridu za ka ji suna rika ma jirwaye da kamar wanka bima bi da abinda tahajinun da abinda zambo yake a cikinsa fiye na'am bima fi tahajinu amrul muslimina da abinda zambo ga lamarin musulmai yake a cikinsa wallahi ubangiji ya alamu amalakum ya san ayyukanku ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارهم wala nabluwannakum wallahi sai mun jarraba ku hatta na alama har mu ya sani ilma zuhurin sani na bayyana wanda kowa zai gani buga suwaye almujahidi na masu yin yaƙi minkum dan Allah a cikin ku wasabiri ne ko masu yin haƙuri fil jihadi cikin yaƙi wa gairi da waninsa wani buluwa kuma za mu bayyana da akhbarakum laburburan ku min ta'atukum na biyayya ku wa isyanikum da saban ku fil jihadi a cikin yaƙi wa gairi da waninsa
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم innan ladina kafaru wanda suka kafirce wasadu suka juyar an sabilillahi da gabarin da gabarin bin hanya Allah ai tariqil haqi hanyar gaskiya wa shaqar rasul kuma suka saba ma manzo min ba da ma ta bayyana lahum huda bayan shiriya ya bayyana a gare su huwa ma'ana sabilillahi shine ma'ana sabilillahi ta hanyar ubangiji kenan to lan yadurrullaha sha wallahi sani ba za su cuta ma Allah da komai ba wanda yi da amana kuma sai Allah ya bata ayyukansu ay yabdulaha ya bata ta min sadaqatin na sadaqa wa nawiya da makamancin sadaqa fala yarawna laha fil akhirati in sun je lahira ba za su ga sawabin wani lada ba laha ga abubuwan da suke na alkhairi to wannan nazala ta sauka ne fil mut'imina cikin masu cewa min ashabi badarin na mutanen badar wanda suke taimaka ma kafiran makka a zuwa yakin badar aw fi quraizata ko ko a cikin yakin banu quraiza wannan dini ko ko yakin banu nadiri يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبدلوا أعمالكم يا أيها الذين آمنوا يا كون سك إيماني ده الله أطيعوا الله كبي الله وأطيعوا الرسول كبي من دو ولا تبدلوا كذا كو يدكو بات أعمالكم أيكم كبي المآسي دسا دسا بمثلا كمثالي إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله
na kafaru kaga wanda suka kafirce wasadu suka juyar an sabilillahi daga bin hanyar ubangiji wa huwa al-huda shine shiriya thumma matu sannan suka mutu wa hum kuffarun suna kafirai to waɗannan falan yaghfirallahu lahum Allah ba zai gafarta musu zunuban su har abada to nazala wannan aya ta saka ne fi ashabil qalibi a cikin ma'abuta tsohuwar rijiyar nan ta badar wato kafirai saba'in din nan da aka kashe aka zuba su a rijiyar badar to su wannan aya ta sauka gare su فلا تهنوا وتبغوا إلى الصلب وأنتم الضعون والله معكم ولن يتركم أعمالكم فلا تهنوا كفوا روني وتدعوها كي كلا إلى السلم كو سلمي زواجا أي سلهي malik wa fari tare da kafirai idza laqitu muhum in kun gabu da su ku sani wa antum al'aluna a koda yaushe kuke sama ai ila al'aglabuna ku ne masu rinjaya alqahiruna masu rinjaya dan me wallahu ubangiji ma kun yana tare ku bil auna taimako wannan su bai taimako walan yatrakum ba kuma walan yatrakum ba kuma zai takawai ba zai tauye muku amalakum lada ayyukan ku ba إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إنما الحياة الدنيا لا يوى الدنيا دي الانتقال شغلتها فيها تجنتا تكسني لعب وثاني ولهو لتوكا هنكلي wa in tuminu in kuka yi imani wa tattaqullaha kuka ji tsoron Allah to yin haka wa zalika yin haka min umuril akhirah tana daga lamuran lahira in kun yi haka yutukum zai ba ku ujurakum ladakum wala yasalkum ba kuma zai tambaye ku amwalakum dukiyoyin ku ba jami'a yace ku kawo dukiyoyin ku baki da duka kan ku kashe cikin aikin Allah a'a bal bari az-zakatu az-zakatu zakati zai nema al-mafrudata wanda aka wajabta fiha a cikin ta إن يسألكمها فيومكم تفأروا ويخرج أولادهم dan ubangiji ya san in yas'alukum hada ubangiji zai tambaye ku dukiyar nan baki daya fa yuhibbukum yako kai matuƙa cikin neman ku kawo dukiyar nan to anan ba tabkhalu to za ku yi rowa wa yukhrij wa yukhrij al-fadlu abganakum to ke rowan nan sai ya fitar da kin ku lidinin islam ga addinin musulunci أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله ومنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ha fata jika ji an ku ya haulayi ya ku waɗannan to da auna ana fa kiran ku ne litun ku dan ku ciyar fi sabilillah cikin ɗaukaka addinin Allah ai ma furida alaikum wato ku bada abin da aka wajabta a gare ku na zakka amma fa minkum mun san a cikin ku akwai man yabkhal wanda ke rowa wa man yabkhal to duk wanda ya rowa aka ce ya bada zakka ya ki bada zakka to ya sani fa inna ma yabkhalu an nafsi kan shi mu rowa dan shi zai rasa aljanna na haka ya rowa ina ta fada wasu ne yuqalu alai a lugar larabci akan ce bakila alaihi a rufe game ko larabci ka iya cewa bakila alaihi ko bakila anhu wallahu ubangiji alghaniyu ku sani shi mawadaci ne an nafaka tukun ga ciyarwar ku wa antumul fuqara ku ne mabukata ilahi zuwa ga Allah wa in tatawallau in kuka bada baya an tsadi ga jin Allah yastabdil sai ya musanya kauman waɗansu mutanen gairakun ba ku ba ba shi yayi ku ba to sai ya jaye ku ya kawo waɗansu ya ja'alakum ya ja'alahum wato ya ja'alahum sai ya sanya su badalakum musayanku sun malayaku sannan waɗanda zai sa da su zo bayan kuɗin nan ba za su zama a misalakum irin ku ba fitawalli cikin ba da baya an ɓaci ga barin don ubangiji balbari mutsi'i na za su zama masu biyayya lahu ga Allah azza wa jalla سورة الفتح مدنية وآية وعشرون آية suratul fati suratul fati suratul fati kenan wato surar budi madaniyatun madina ta sauka wa iya tis'un wa ishiruna ayatan ita ayatin ishirin da tara بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا بسم الله الرحمن الرحيم إنا مو فتحنا لك مو يبودي غريك أي قيرنا مو هكذا بفتح مكة تشم مكة ياجي وغير هذا وليس في المستقبل أنانقبا وتلابار غيبي لنا أكفتي ذاك مكة أنا وطن دكارفي بشهادك دهاجنك فتحا بودي مبينا مبيني أي ظاهرا مبيني mun yi haka ne da ya gafira laka bawu don ubangiji ya gafarta maka bi jihadika saboda yakinka ya gafarta ma ma ta kaddama abin da ya gabata min zambika na zunubinka wa ma ta akara min zabin da ya jinkirta na zunubinka wa aqibal letwa litar litar litar gaba litarghab wato ka ka kwadaitar da ummataka al'ummaka bil jihadi a cikin yaki وهو مؤول وتشيع بن وتاويل لإثمة الأنبياء سبب إثم النبوة عليهم الصلاة والسلام بالدليل الأكل سبب دليل نهانك لألقاء من ينكشف من الذنوب نذنوبي نعم ويتم don kuma ya cika almarkura abin ambatan nan wai cimma don ya cika bilfate da buɗe na almarkuri abin ambato nan ya cinga ni'imatahu ni'imarsa alaika gare ka waya haje ka kuma ya shirye da kai bi saboda ni'imar nan shiradan hanya mustaqima madaidaici ayu tabbata kai tabbatar da kai alai gare shi wa huwa dinul islam shine addinin musulunci wa yansuraka Allah don kuma Allah ya taimake ka bihi da wannan budi nasaran budi na taimako azizan mabuwayi ai za'izin mabucin buwaya wanda la zalla ba wulakanci ma tare da shi
والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما هو الذي أنزل السكينة shine wanda ya saukar da natsuwa fi qulubil mu'minin cikin zuciyoyin mu'minai ya saukar da natsuwa ne liyar zadu don su ƙari imanin imani ma imanin tare da imanin su bisharaye dinin sarawoyin addini kullama nazala wahidatan minha wahidatun minha da duk wani abu daga ayoyin ne ya sauka daga gare ta amanu biya sai su ƙara imani da ita minha yana daga ayoyin nan ko hukunce hukunce nan aljihadu shine yaki wallahi dinudu samawati dindinonin samai duka wallahi na Allah ne wal ardi da dindinonin kasa falau arada nasara dinihi da Allah ya yi nufin taimakon addininsa diga yi nufin ba da ku ba na fa'ala ai Allah da ya haka din ku dai ne so ku samu wannan falala wa kana Allah ubangiji ya kasance aliman masani da kalki da halittarsa hakiman mai hikima fi sunihi cikin aikinsa ai lam ya zalbe gushe ba mutasifan mai sifantuwa da zalika da haka ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما amara ubangiji ya yi horo ne jimtihari da yaƙi liyu da hila don ya shigar da almomini da muminai maza walmominati da muminai mata jannatin aljannatan da yake tajrimi ta ta al'anaru ƙoramu hudu suna gudana ta karkashin su khalidi na kuma abin ƙaddarta mu dawwama ne fiya a cikinta wa yi kafira don kuma ya kankare sai ya to miyagun ayyukansu alum daga barinsu wa kana zalika samun shiga aljanna samun yari da gabara da nubai samun karkare dukkan aibobi to ya zama faudan rabo aziman mai girma inda Allah da yake wajen ubangiji ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله الظن السوء عليهم دائرة السوء
wayu azabal munafiqina dan ya azabtar da munafikai wanda suka ki zuwa yakin ko suka je ba dan Allah ba dan riya munafikai maza wal munafiqati da munafikai mata wal mushrikina da mushrikai maza wal mushrikati da mushrikai mata azzannina billahi ma tuwa Allah da to zanna sau'in mugun da to ai zannu sun yi zaton ana wucewa ubangiji la yansur muhammad wai ba zai taimaki muhammad ba sallallahu alaihi wasallam wal mu'mini da mu'mine alaihim da'iratus sawi masu kewaye wannan wato bala'in yau da kullum to shi zai tabbata a gare su bizzalli da wulakanci wal azabi da azaba wa ghadiba Allahu alaihim sannan Allah yayi fushi da su wala anahum ya la'ance su ai abadahum ya nisanta su daga rahamarsa wa adalam sannan ya tanadan masu jahannama wuta wa sa'a tayyuni masiran makoma
ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما walillahi junudus samawati wal ardi rundunonin sammai da kasai duka na Allah ne wa kana Allah ubangiji ya kasance azizan mabwayi fi mulki cikin mulkin sa hakiman mai hikima fi suni a cikin aikin sa ai lam yazal bai gushi ba muttasifan mai sifantuwa da zalika da haka إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا inna mu arsalnaka mun aiko ka shahidan ka zama mai shaida ala ummatika bisa al'ummaka fil qiyamati a kiyama wa mubashiran kuma mun aiko ka duniya ka zama mai bishara ta duniya a duniya bil jannati da aljanna wa nadiran kuma ka zama mai gargadi ai mukawwifan mai tsoratarwa fiya a cikin duniya min amali su'in daga mugun aiki to mun maka ka gargade su bin nari da shiga wuta لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا litu'minu ko li yu'minu billahi duka ɗaya ne dan ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzansa wa du'azziru ku taimaki annabi to wa qur'a amma karanta shi za a yi wato zairaju wa tu'azzizuhu ku girmama shi wa tuwakiruhu ku ji nauyinsa wa damiruhu ma to damirin waɗannan lillahi na Allah ne aure rasuli ko kuma na manzo ne duka ɗaya ne wa yusabbihu wa tusabbihu ku tsarkace ayyallah Allah bukuratan da safe wa filan da malece ai bil gadati da safe wala shi da malece
إن الذين يبايعونك إن- إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفي بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما innal ladina yubayi'unaka haka ga wannan da suke yin shafa da kai bai'atar ridwani shafa wanda ake malaka bi da bai'atar ridwani bil hudaybiya ta a can hudaybiya to inna ma yubayi'una Allah ba wani suke shafa da shi ba Allah ne kawai wanawi to ai maka mutai wannan kaga girma abin cewa wai Allah ne zai ci a ai mai ubangiji ce man yutiyar rasula duk wanda ya ji annabi to fa kada Allah Allah ne yadullahi ya sani hannun Allah ne fauka aidihim wato saman hannuwansu allati baya'u biha wanda suke mubaya'a da ita ma'ana tabba in wani abu ya faru annabi zai zauna ya shimfiɗa ninsa wato duk wanda ya yi imani da Allah ya yarda da wannan abu da za a yi to zai ɗora hannunsa ya zo ya shimfiɗa hannunsa annabi ya ɗora hannunsa a kai to in ya an ka shimfiɗa hannunka ka yi alkawali ba gudu ba ja da baya duk abin da zai faru ana nan tare da kai ba inda za ka to shi ne sai ka zo ka shimfiɗa hannunka annabi sai ya tsora nashi to Allah ya ce waɗanda suka yi wannan mubaya'a to ba ba annabi ne yake tsora hannunsu ba ai suna ganin hannun annabi ne ko sai hannun Allah ne sai in ji mai cewa an tsora annabi an kai shi inda Allah bai kai shi to kaji abin da Allah ya ce shi Allah ma ya ce shi ne shi an ce an an an ma'ayyabi annabi kai an kai shi inda Allah bai kai to ina Allah ne bai kai shi ba duk fadin halitta Allah ba inda Allah bai kai annabi ba to ka dai yadul lahi auka aidiya suna ganin mahamma hannun Muhammadu ne ke hawa kansu to a'a ai Allah ne kawai hannun Allah ne to kuma can da Allah ya ce wa ma ramaita ko da kai jifa din nan izra mai ta san da kai jifa nan ba kai ne ka jifa ba walakin Allah harama ai Allah ne ya jifa nan mai rigide nan sai ka je ka ba kanka tunani to wata daraja duk darajar da za ka bai wa annabi to kare saboda baka kai kai matsayin ka kai darajar da Allah ya kai annabi ba duk duniyar nan duk halittar nan ta Allah kaka wa ka ji Allah na ma hidima sai annabi annabi kadai Allah ke ma hidima inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi me wannan ba hidima ba ce to kai baya ga wannan wa ka ji Allah ya ma hidima to wace daukaka kuma kake neman wai Allah ya ma wata kake ake yi ma annabi Allah ya gama ya dau ko ka daraja annabi ko ka wulakanta shi banza wofi ne annabi bai san kana yi ba Allah ya riga daga abinsa in duk duniya da halitta sun ce Allah mun yi tawaye ba za mu girmama annabi to Allah ya girmama abin sai mai kuma to shi wannan mubaya'a da dalilin yin ta kamar yadda zai zo nan gaba a cikin surar Allah ne ya sanar da annabi cewa ya je saboda ya ga bai gantuwar shi ya shekara wajen uku bai ga dakin bai ga bai ga dakin Ka'aba ba to begen nan nashi kullun kullum so da yake yau ina ma a ce yau yana maka zai je dawaki ya menene to a ran nan sai mafarki cewa ubangiji ya ce kwantar da hankalinka za ka shiga baitul lahil haram ma'ana makka cikin natsuwa hankalinka kwance ka je ka yi aikin da za ka yi ka fito ba abin da zai same ka to shi mawalkiya da ba ba irin namu bane shi annabin ya ga mawalkiya ce kaza umarni ne aka bashi ba shi yasa annabi Ibrahim ya yanka Isma'il ba aya mawalci ya gani cewa zai yanka Isma'il ya kota ce ya zarta din saboda umarni ne aka bashi shikenan annabi ya faɗa wa mutane kun ji kun ji bi albidaran na kun ji albishir din da ubangiji ya mana shikenan wa aka kama kowa ya zaku to an rabu da zagganin Ka'aba kowa ya zaku aka yi ta shiri aka yi ta shiri aka yi ta shiri ya tafiya annabi ya tanadi taguwa saba'in su kuma sauran sahabai suka samu taguwa ɗari bakwai aka tanada annabi ya sanya lokaci aka tashi aka tada ana ta tafiya ana tafiya an kai wuri da ake ce ma hudaybiya wani zango ne tsakanin maka da madina to irin matsayin annabi da karancin annabi baya kutsa mutane wai cewa shi talauki ne a'a sai ya sanar da kai ga abin da ke nan in ka shirya kari ka zauna lafiya in ka ki abin da ya biyo baya kuma na muni kai ka saya da kuɗin ka shi kenan ya biyo ya duba ya ce to mu tsaya nan mai zango da ya zango nan ya ce to ina son mu ya ce musabansa ina son in tura wanda zai je maka ya faɗa musu gani na taho maka zan zo in shiga maka amma ba da nufin yaki ba zan zo in yi umra ne in gama abin da nake yi in koma inda na fito da aka ce to wa ga dace sai sami ka ce ai Usman shine ma abucin dangi da yayi mu dangi da yawa ba abin da zai same shi ka tura shi shi ga nan nabi ya tura sai na Usman sai na Usman ne zai bata sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da annabi ya aiko ni ga abin da annabi ya aiko ni sai to za su shawara suka tattauna waɗansu ce a bari waɗansu ce a'a ai in aka ce Muhammad ya shigo garin nan ba duniya ta ce za a ce ya ci mu da yaki ne da aka ba mai daba kai dai usmanu da ka shigo je ka yi tsawafin tun da ka riga ka shigo maka ya ce a wallahi ni da ɗakin ka'aba da ɗaki na ɗaya suke a gare ban san dare da ɗakin ka'aba ba sai dare da annabi da haka ba ni da bukata muddin annabi bai zuwa wanda ya ke wani ɗaki wallahi a banza ka ni ba zan je in kewa ba ba sai na umar ya ce ma da kaga sun yi biyu sai na umar da ya zo yana dawafi ya zo ya ce ma hajar al'asar kai hajar al'asar ka ji da kyau kakka wani girman kai kauna ta gama wallahi in ba dan annabi ya ya tsince ka ba wallahi ba ruwa na da kai ka ba ganin aljanna kai to ba abu ne da da kai saboda annabi ya tsince ka shi yasa na zo na tsince ka to haka shi ma ya ce lakin ka'aba me ya dakin ka'aba ai in dai ya bai je ya ce wancan daki wallahi da shi da daki na duk dai nake ganin ka ji abin da ya faye kai ko da Allah inda kai ne ba ka dan aike ka aka da abin da a to ai da aibi ba ba ni ban yi ba malam bai ba ai gare to shi ba ya kalla haka to baka ji inda sakamako ka ji aikin alkhairi duk aika aiki shi yasa Allah ya ce man amila salihan fali nafsihi duk wanda ya aiki alkhairi ba wani ma ba kan shi ma yanzu san da ya wannan magana ya ce ba zai yi dawafin ɗakin ka'aba ba annabi yana wurin amma Allah yana ne shi ke na Allah sai saka mu da sayyidina Usman da aka gama cabba aka ga aka ga aka ji ana da dalilin cabba nan wato sai shedan ya watsa cewa ai mutanen Makka sun kashe Usman to shine sai annabi ya zauna a gindin itace ya ce wanda ya imani da Allah ya imani da ni ya tabbata ba zai gudu ba a wajen yaki ya zo ya cabba a gare za mu je mu faɗa maka za mu yaki maka a yanzu dalilin kashe mana wakili dukkan mutanen hudaybiya din nan kowa ya zo ya cabba bayan kowa ya gama cabba sai annabi sai ya dago hannunsa guda sai ya dora ga ga hannunsa guda sai ya ubangiji wannan hannunawa ita ce ke wakilta hannun usman to kai sakamakon da Allah ya yi hannun manzo Allah ya zama wakilin sayyidina Usman gayin shafa ga annabi da Allah wannan ba da kuka musu a ce hannun annabi ya zama wakilin ka to shi ne kaga wancan alhairi da da yake yin tawafi to ga abin da Allah ya saka musu da shi shikenan ana cikin nan sai ana gama mubaya'a ana shirin tashi a shirya zai bata maka sai ga sai na usman da sauran jigajigan maka da aka turo su su wakilci za a zo a yi sasanci da annabi to shi ne da aka yi sasanci ka yi haƙuri don dukan ba mu shirya shigar ka ba saboda in ka shiga to duniya za ta ga ka ci mu da yaƙi ne ka rinjaye mu ka fi ƙarfin mu to abin da ya sa amma in ka koma an san muna nan da ƙarfin mu ai duniya ta ji ya ko ga inda ina za a ba zai je ba ake umara ba to bai yi ba kaga bukatar su tajiya kaga maka tana nan da karhin ta kenan to shi kenan suka zo ka ce to ga abin da za a yi ga abin da aka turo mu faɗa maka wannan dai umra bana ba za ta yi ba ka yi hakuri ba ɗin jari ka shigo mu za mu fice mu ban magani ka je ka abin da za ka in ka gama ka ita in ka yi sannan mu dawo to sannan bayan haka muna da waɗansu damuwoyi damuwa mu dai akwai cewa duk wanda ya gudu duk wanda ya gudu daga nan maka yayi wajenka to ka dawo mana da shi amma wanda ya gudu daga madina ya zo maka to ka kyale shi ko ka ya zan ba za ka aika a ce ya dawo ba annabi ya ce na aika suka faɗi bukatunsu duka ya ce bayan suka faɗi ce to a rubuta takarda ya kira aliyu ya ce rubuta aka ce me zai aliyu ya ce me za mu rubuta ya ce ka sa bismillahi rahmanir rahim suka ce ba mu yadda da wannan ba annabi ya ce me kuke so in ce to sai suka ce ka sa a ce bi ismika allahumma ai ba dai suna Allah bane annabi ya ce rubuta ali arruwa sai na ali ya rubuta ya ce to hada ahadun baina muhammadin rasulillahi wa ali makkata a ba mai inda rasulu ne kai ka cire wannan rasulun a cire shi inda manzo ne kai ai ba za mu tsaya muna jayayya da kai ba na haka ya ce to me kuke so a ce ce min muhammad ibn abdullahi shi kuke so annabi ce shirka rasul din ka ji ba wai ana faɗa ma shugaba ne ya zan mai haƙuri dukkan haƙuri nasara ita ce ba dukkan nasara haƙuri yana tare da nasara ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cire rasulu da an cire rasulu shi ne ya cire ya cire wajen Allah bai cire ba sai na yi da ce wallahi ba da yan suna ba ba zan iya soke suna ba su ba wallahi daga sunan ka annabi ban iya saba ma amma wallahi anan ba zan iya ba sai na yi yake goge rasulullahi ne sai annabi ya ce duna ma daga ina ne zuwa ina ne rasulullahi idan bai iya rubutu ba wallahi ya wai ba ruwa ruwa mun tsakani da Allah yadda ka san wanda ba kai makaranta ba ya za a iya san rubutu to wallahi haka annabi ke bai san rubutu ba sai ce daga ina ne zuwa ina ne rasulullah ya annabi sai na ne ce daga nan zuwa nan ya sa biro ya goge wurin haka ci gaba kan a tashi sai ga wani daga cikin mutanen makka da bai sami ikon hijira ba ya ji manzon Allah ya zo yana son ya shiga cikin sutura annabi cikin kukumma ya taho ya ya rasulullahi kace ce ni ya rasulullahi kace sai suka ce yanzu alƙawari zai fara aiki ka ba mu shi mu koma da shi annabi yace yace ma jinjibu kai hakuri ba komai Allah zai baka mahita koma mun riga mun yi alƙawari mun yi alƙawari ba ya tashi ba wa Allah na ha koma da shi yana cikin wani hali wannan hali an tashi annabi ya koma gida ba sahabbai suna cikin cikakken bakin ciki da tashin hankali bayan sun koma annabi ce shikenan ya zo ya hudu ba ya ce duk wanda ya imani da Allah ya yanke soke dabbar shi mun nan Allah ya aje ya tsaye da umuran kowa ya mani gum bakin ciki ya lulluɓe kowa annabi ya yi shiru cewa ne ku je ku yi aski ku soke dabbobin ku ba wanda ya ci ma annabi ofar a can sai sai na umar ya zo ce a wai ba ubangiji ya ce maka ya yi ma alkawarin za ka je ka yi umra a ɗakin ka'aba ka ne ya ce lalle ubangiji ya ce mai to ya kai haka ta faru sai annabi ya ce na faɗa maka bana ko na ce ma bana an ni dai na ce ma za a ce Allah ce ya ce za ni kaza amma bai ce mana ga lokaci ba kowa sai ya shiru annabi ya ce a je a aski a soja ba wanda ya zo umarnin annabi annabi ya dawo cikin damuwa kaga bai kama faɗa ya kuna kuna son ku gama lafiya ko kuna son kaza ni annabi yana muku magana ba za ku ba wani annabi sai bai haka ba sai koma ɗakin sa wajen uwar gidansa masu da suke tare sai me me san bayan Allah ne na ba su umarni ba wanda ya ce min komai sai matan da ta ce ya rasulullahi ka kyale su ka kira wanda ne ka je kai azumi ka soke ta hadayarka ka sa ido ka kai annabi ya sa kira wa zamu sai aka baka mai aski kowa na kallo wai a shi abin da ya da gaske ne sai wannan kuskusko lana lokacin na aski a hankali kowa sai da sai da ya aski sannan aka soke hada aka koma gida to sakamakon da Allah ya yi ma annabi ne shine sauka wannan inna fasana din nan to da annabi ya ce dole sai ya shiga makka da karhin to dan ya nuna mu duniya talauki ne wace riba zai ci amma da ya hakuri ba kaga sai ga su suratul fatih ta sauka kuma kan ya kai gida sai aka ce ya zarce haibara an ba shi ita da komai da komai ya zarce ba wani wahala ya je zai kame ta wannan kenan to shi danduba da aka tafi da shi ana tafi kan hanya Allah ya ba shi sa'a ya samu ya balle karka hannun shi ya samu cikin abokan ta yana nasu da za su tafi ya make guda ya mutu da ya make guda ya mutu to sai guda da ya ga abin da ya samu ya ce a ni ma ya sai arzi sai aka bashi shi kadai to maimakon ya dawo ya ga annabi ya ce ya san sun san wata ba wata ba sai ya je ya samu wata wata madakata ya je ya aje daba duk wanda ya ko ya samu ya kuto daga makka zai je madina to sai ya zo da ke nan ya zo ya haɗa da kakkiyar daba ba wai da ba irin ta yanzu ba ta shari ya hada shi ya rikakkiyar daba duk wanda duk wanda ya hito kasuwanci daga marka zai je wani gari wata kasa yo kasuwanci za su kyale shi sai ya ji ya sau kayan su tare shi su buge su dauke kayan haka aka yi kai banna ce ta aukuwa aka yi ta kashe mutanen maka ana da an su da kansu suka aika ma annabi wannan dai alƙawari a soke shi duk wanda ya bar ya baro makka ya je madina sun sallama ba wata magana to yanzu da annabi ya ce ba za a yi ba me kake da can zai yaki za a kama ko da wasu amma da ya shiru ya kyale su ha ga su da kansu kowa ya ce ya ce in ji bahaushe sai ya ce bai ce ba su da kansu suka ce a wayewar wannan alƙawari saboda sun ga ɓanna da ke faruwa a gari to za ka shugaba ya zama mai haƙuri a cikin haƙuri yake samun nasarori ga dukkan abin da ya samu gaba Allah ya ba mu ikon yadda layi hannun Allah ne fauka ya diyin bilbishin hannunsu Allah ti baya ubiha wadda suka yi mubaya'a da ita ai huwa ta'ala aya suka baya uri hannabiya wadda suka yi ma'anar mubaya'a da ita ai huwa ubangiji ta'ala mutsali'un mai tsinkaya ne ala mubaya'atin bisa mubaya'atu bai jabi kuma zai saka musu alaiha a gare ta faman ya faman na kasa duk wanda ya warware albai warware albai'ata wannan bai'a wato tabba fa inda ma yankusu iyaka ya warware ne ala nafsi da akan shi ayyar bin wabalu na kadihi wato musibar warware wannan alƙawalin nasa zai koma a kansa ne wa mana aufa wanda ko ya cika bima ahada alaihi Allah da abin da ya ma Allah alƙawali a kansa fa yuti fa fa sayuti ubangiji zai ba shi ajaran lada aziman mai girma فيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستبشر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لهم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا سيقول لك المخلفون ولما سين جنكري من الأعراب من الأربعة قوي أي حول المدينة ذكي جيت المدينة أي الذين خلفهم الله وأن الله يجنكر تدسوا an suba take daga abutakaka lama lamma talabtahu yayin da ka neme su da ya kharju su fito ma aka tare da kai ila makka zuwa makka dan aje a umra khawfan dan tsoro ne ta'arrud quraishin ga bijiro wa quraishawa laka gare ka amal hudaybiyati wato shekarar hudaybiya idan raja'ata idan ka dawo min ha daga makka to ka ji sun ce maka ai shagalatina amwalna wallahi ya rasulullahi abin da ya saba mu ka ba wallahi dukiyoyin mu ne mun shiga su da gyaran dukiyoyin mu wa haluna da iyalan mu ana da kuruji daga barin hitama aka tare da kai har daga billan Allah da Allah ka nema mana gafarar ubangijinka min tarkil kuruji na barin hitama aka tare da kai kala sai ubangiji ya faɗa muka zuba yana mai karyatawa lahun gare su ya kolo da bi alfinatin suna zo faɗi ne da bakinsu kawai ai min ɗalabin mai istighfari neman gafaran nan nake to suna nema ne suna faɗi ne da baki suna faɗin ma laisa fi qulubihim abinda ba ya a cikin zuciyarsu ba mu kadibuna makanyata ne su bi itibarin cikin yankan hanzarin su ka kyale su kawai wani sai ka ce to fa man yamliku lakum shin wa zai mallakan maku shay'an wani abu min Allah daga azaba Allah ai la da babu wani mutum yamliku lakum da zai iya mallaka maku shay'an wani abu min min Allah daga azaba Allah in Allah ya yi nufin su ai shine ina rada bikum dirran in ubangiji ya nufe ku da da wata cuta waye isa ya kare ku daga wannan cutar aw arada bikum naf'a ko ko ya nufe ku da wani amfani wa zai yi sai waye sai tura wannan amfanin bal bari kana la ubangiji ya kasance kabiran matakin sani bi mata amalu da abin da kuke aikatawa ai lam yazal mutasifan ba zai kuce mai sifantuwa ba bi zalika da haka بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا بل بري في الموضع ان فاولنا وراري بيو للانتقال يتبتنا انتقالية من قرد daga wani bukata ila akhar zuwa wani bukata zanantum kun dai yi zaton allan yankalibar rasulu manzo ba zai dawo gida lafiya ba wal mu'minuna da mu'minai ila alim zuwa iyalinsu abada har abada wajen yana zalika haka aka bawata shi ne kulubukun cikin zuciyoyinku innam cewa yusasaluna za a tumbuke su bilkatin da kashewa bala'izuna ba wanda zai dawo gida wadanantun kun yi zato zanna sau'i mugun zato haza wannan wa gairu da waninsa wa kuntum kun zamo kauman mutane buran halakakku to jam'u ba'iri wato jam'i ne na ba'ir wato halakake ai haliki na halakaku inda layi a wajen Allah da hada zanni da wannan zato wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirin sayra wa man lam yu'min billahi duk wanda bai imani da Allah ba wa rasulihi da manzansa fa inna mu'atadna mun tanadi sa'iran wuta naran wuta shadidatan mai tsanani lil kafirin na kafirai walillahi mulkul samawati wal ardi yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wa kana Allahu ghafurur rahima walillahi mulkul samawati wal ardi mulkin samai da kasai duka na Allah ne yaghfiru yana gafara liman yasha'u ga wanda yaso ويعذب yana azaba ga man yasha'u wanda yaso wa kana Allah ubangiji ya kasance gafuran mai yawan gafara rahima mai jinkai ai lam yazal bai guse ba muttasiban mai sabantuwa da zabi ma zikira da abin da aka ambata سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تعبدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا sai ya kolin mukallafuna masu jinkiri din na wanda suka ki zuwa umra tare da annabi almazkuruna abun ambato din nan da kun koma za ka ji sun ce idan da lakacin wato idan kun tafi ila maganiba zuwa cin waɗansu ribobi na yaƙi ai hiya maganiba haibara ita ce ma ribobin haibara in kun tafi litakutuwa don ku karɓo ta za ka suna cewa zaruna Allah ku bar mu na tabi hukum mu bi ku lina ku da bina mu ma mu samu na mu rabo yuridu na bidalika suna nufin ne da haka an yi badilu su musanya kalaman lahi zancen ubangiji wa fi qira'atin a wata qira'a kaliman lahi wato alƙawalan da ubangiji yayi suna nufin a saba su ne da mawa'idahu wato alƙawalan sadiqa na ina haibara da ganimomin haibara ga ahlul hudaybiyyah wanda Allah shi ya ce ya ba da ganima haibara ne khasatan waɗanda suka je hudaybiya su kaɗai ke da wannan rabar to shi kenan sai annabi zo dan dai yana sarki ke sa ku taho ku yi taho a'a suna son wato annabi ya saba abin da Allah ya ce kenan ba za ta saba ba Kwallo ka ce lan tattaduna wallahi ba za ku bi mu ba kazalikum yadda kuka ji mun ce ba za ku bi mu dinnan ba qala Allah haka Allah ya faɗa min qablu ai qabla audina kafin dawowan mu fa sai ya kuluna za ka ji ce balbare ba ruwa Allah ba shi yace haka ba ta su duna na kuna dai hasada mu ne an nasiba mu samu min alganaimi riboji na haibara haibara ma kun tare da ku fa qultu zalika sai kuka kare da haka kuka ce wai Allah ne yace balbari ubangiji kanu sun kasance la yaqawna ba ta fahimta wani abu min addinin addini illa qalilan sai kadan minhum da gare su قل للمخلدين من الأعمال ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون وإن تجيبوا يؤتكم الله أجرا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما والكثير للمخلفين قوتا من ذاك سنيا مسجدين زوا هديبية من الأعراب من العرب قوي المذكورين أبن فتا أبن أنبتو اختبارا دنجربا تند سناتي kace ku yi hakuri sai da auna nan gaba za a kira ku ila kaumin zuwa ya kan waɗansu mutane uli ba'atun ma'abuti ma'abuta yaki shadidin mai tsanani kila an ce hum banu hanifata wato su ne banu hanifa ashabul yamama mutanen yamama yan gida yan uwan musailama kenan wakila aka ce a farisu kasar farisa ita ce ita ce rom ita ce iran a yanzu wa rom da rom to ku to in an zo wannan lokaci yayi to za a kira za a kira ku to qatilu nawm ku je ku ta yaqasu ayna na'am ai halu muqaddarati wato hali muqaddarati za ku rika yakar su hiyal mad'u ita ce abun kira ilaiha zuwa gare ta fil ma'ana al ma'ana awhum koko ku da yakar su awhum muslimuna har sai sun musulunta ai bala ta qatiluna yadan in kun yi haka nan awhum muslimuna ko su musulunta kaga in su musulunta bala ta qatiluna kun ga ba za ku yaki kenan ba fa in tudi'u in kun yi bayya ila kitalihim zuwa ga yakar su yuti kuma Allah to Allah zai ba ku ajaran lada hasanan mai kyau wa in ta tawallau in ko kuka bijire kama tawallaitum kamar yadda kuka bijire yanzu ai mun kabla gabanin nan to yu azibku zai muku azaba azaban azaba aliman mai radadi
laysa ala al-a'mi harajun wala ala al-a'mi harajun wala ala al-marid harajun wa man yu'min Allah يتولى نعذبه عذابا أليما نعم ليس على الأعمال kunci bai tabbata ba akan makaho wala alal araja harajun haka nan ba kunci akan gurgu mai tahiya da mai tafiya da dangashi wala alal marid harajun haka nan ba lai ba kunci akan mai akan mara lafiya fi tarkil jihadi cikin barin zuwa yaki wa man yuti amma dai wanda ya bi Allah wa rasulahu da manzansa yudkhuluhu zai shigar da shi jannatin aljannatai wadda tajri min tahtiha al-anhar koramu hudu suke gudana karkashin ta wa man yatawalla wanda ko ya bijire yu'azibu ubangiji zai masa azaba azaban azaba alima mai radadi alhamdulillah Allah ya saka Thank you. Gracias.